بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لسابين النظم الإمريدي زام تاشي فصل وانا زي ما قلنا أكان على مؤربات za mu karanto matanin ajrumiyar a gurguje sai mu zo mu karanta nazamul imri din al-mu'rabatu qismani mu'raba al-mu'rabat sunayen da ake musu da irabi qismani kashi biyu ne qismun ɗaya kashin yu'rabu bil harakati ana masa irabi ne da wasali wal qismun ɗaya kashin kuma yu'rabu bil hurufi ana masa irabi ne da harufa akwai wata kalmar da wata kalmar in za ta yi za a mata li'irabi za ta canza da wasali take canza wata kuma da harafi fallazi yu'rabu bil harakati sunan da ake musu li'irabi da wasali arba'atu anwa'in nau'i hudu ne farko akwai al ismul mufrad suna mufradi kamar kace ja'a muhammadu wa jam'u taksir da kuma jam'u taksir kamar kace ja'a rijalu wa jam'ul muannas salim da jam'i muannasi salim kace ja'a al hasanatu والفعل المضارع da fi'il mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un wanda ba abin da ya hada karshen sa shine kawai irin su zahabu wa kulluha dukkan wannan sunayen da aka ga maka turfa'u ana musu rafu'a ne bibban mati da damma wa tunsabu ana yi musu nasaba ne bil fatahati da fataha wa tukfadu ana yi musu kafada ne bil kasrati da kasra wa tujzamu bis sukuni kuma ana yi musu jazma bis sukun da sukun shine dauri to wannan da yace maka wa kullu ha tarfa'u to ba yana nufin kullu ta gaba ɗaya bane wa karaja an zalika salasata ashiya abubuwa guda uku sun fita a cikin wannan kaida kowar wanne yace jam'ul muannas salim da akwai jam'i muannas salimi yunsabu shi ana masa nasaba ne bil kasrati da kasra duk lokacin da yake neman nasba to sai a masa kasra kamar innal muslimina sai a ce wal muslimati to wannan ci din fataha ce shi a wurinsa wal ismul ladhi la yansarifu hakan nan sunan da baya sarrafu ay yukfadu bil fataha shi ana masa kafara ne da fataha sai ka ce ila ibrahima to wannan fatahar shi kuma shine kisarsa wal fi'l al mudari al mu'tal lil akiri hakan nan fi'li mudari mai illar karshe yujzamu ana masa jazma ne bi harfi akiri da share harfin karshen sa yada'u sai ka ce lam yada'u wallazi ya'rubu bil hurufi arba'ata anwa abubuwan da ake musu irabi da harufa nau'i hudu ne at tasniyatu farko akwai tasniya abin da ake nufi da tasniya shine suna ya zama guda biyu sai ka ce ja'a rajulani to alifin shine rufuwarsa wa jam'ul muzakkari salim da kuma jam'i muzakkari salimi sai ka ce ja'a al muslimuna to wawdin shine rufuwarsa wal asma'ul kamsa da kuma asma'ul kamsa kamar ka ce ja'a abuka shi wauɗin shi ne rufuwarsa wal af'alul kamsatu da kuma af'alul kamsa su kuma nu'ara ita ce rufuwarsu in ka ce yaf'aluna to nu'ara na ita ce rufuwar da fili mudari yake nema wahiya in baka san af'alul kamsa ba shine yaf'aluna taf'aluna yaf'alani yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina eh shine kamar kace yaf'aluna suna aikatawa taf'alu taf'alani suna aika suna aikatawa su biyu yaf'aluna suna aikatawa su da yawa taf'aluna kuna aikata ku da yawa taf'alina kina aikatawa ke to wannan sune af'alul kamsa amma kamar yadda dai muke maganar cewa wasu sun fi so a ce amsilatul kamsa saboda me kowane fi'ili ka dauka zaka iya masa wannan tsarin yaf'alani zaka iya cewa yazhabani taf'alani zaka cewa tazhabani yaf'aluna zaka cewa yazhabuna taf'aluna zaka cewa tazhabuna taf'alina zaka cewa tazhabina yace ba amma tasniyatu amma ita tasniya fa tarfa'u bil alif tana yin rufu'a ne da alifi kamar kace ja'a abuka wa tunsabu wa tukfadu bil ya'i ana musu nasba wa tasniya da kafara kuma da ya wa amma faturfa bil alifi shine kamar kace jaa rajulani wa tunsabu ana wa tasniya nasba wa tukfadu bil ya kuma ana mata kafara da ya in za a masa kafara sai ka ce bi abi wannan bilmumi na yini wa amma jam'ul muzakkari salim amma shi jam'i muzakkari salim fa yurfa'u bil wawi ana yi musu rafu'a da waw sai ka ce ja al muslimuna wa yukfadu bil ya'i ana yi masa kafara wa yunsabu wa yukfadu bil ya'i ana yi masa nasba kuma ana masa kafara da ya sai ka ce innal muslimina ko ka ce bil muslimina yaɗin ita ce fataha in ka ce innal muslimina yaɗin ita ce kisra in ka ce bil muslimina wa amma asma'ul kamsatu amma su asma'ul kamta fatrufa'u bil wawi ana musu rufu'a ne da waw wa tunsabu ana musu nasba wa tukfadu ana musu kafara bil alifi da alifi su asma'ul kamsa sune irin su abuka fatrufa'u bil wawi ana musu rufu'a da waw sai kace ja'a abuka watun sabu bil alifi ana yi musu nasaba da alifi sai kace inna abaka wata kufadu bil ya ana musu kafara da ya sai kace ila abika wa amma af'alul kamsatu amma su af'al kamsa wanda ka faɗa a baya wanda muka ce an fusu a ce musu amsalul kamsa fatrufa bin nuni ana yi musu rufu'a ne da nu'ara yazhabuna fi'li mudari'i ne nu'ara ita ce rufu'a da fi'li mudari yake watun sabu ana yi musu nasba watu jizamu ana yi musu jazma shine dauri bi hasira share ta yaf'aluna in zaka yi masa jazma sai ka ce lam yaf'alu yaf'aluna in zaka masa fataha kuma sai ka ce hatta yaf'alu to da nasba da jazma duka ana yi musu ne da share ta yawa fasalun shi wannan na imridi kenan imamul imridi al-mu'rabatu kulluha tuqad tu'rabu بلا حركات أي حروف تقرب آ المقربات كلها قد تقرب بلا حركات أو حروف الحروف تقرب المقربات abubuwan da ake musu li'irabi shine yadda kalma za ta rika canzawa kulluha duk kalmar da ake mata li'irabi ma'ana take caccanzawa qad tu'rabu bil harakati tana canzawa ne bil harakati da wasula sai ga ta canza da wasula aw hurufin ko kuma kaga ta canza da harufa bil harakati wanda suke canzawa da harka shine kamar kace jaa muhammadun ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin kaga wannan li'irabin ta gaba ɗaya bil harakat da wasula ne aw hurufin wata kuma li'irabin ta gaba ɗaya da harufa ne kamar irin su asma'ul kamza sai kace jaa al muslimuna waudin shine rufu'ar innal muslimina ya din ita ce fataha bil muslimina ya din ita ce kisra shi yasa ce maka au hurufin ko harufa tuqrabu wanda ake kusanta su da wannan kalmar ko kuma taqrubu wanda suke kusa da waɗannan wasla fa awwal fa awwalu liqismaini minha arba'un wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u fa fa awwalu liqismaini minha arba'un wahayallace man rabbi don min turfa'u fa awwalul kismaini na farkon kashi biyun nan dama an ce maka mai irabi ne da wasali ko da harafi to fa awwalul kismaini ɗayan kashi biyun nan minha arba'u to abubuwa ne guda hudu su harufa guda hudu ne ai wasula guda hudu ne saboda me wasula ai shine fataha kisra rufu'a sai ɗauri shi yasa ta fa'awwalul kismaini ɗaya kashin shine ma'ana wanda ake musu irabi da wasula kenan minha a cikin wannan arba usu hudu ne wasula guda hudu ne wahayan lati marrat su ne dai wanda suka gabata bi dammin turfa wanda ake musu damma da rufu'a eh eh wa kullu ma bi dammatin qadir qadir tafa فنسبه بالفتح منها مطلقا يقع وكل ما بضمة قد ارتفع فنسبه بالفتح مطلقا يقع وكل ما وكل ما دكان كلمر دع بضمة da rufu'a ne kadir tafa take rufu'antuwa duk kalmar da in tana neman rufu'a rufu'ar ake zuwa a mata normal kowa yana gani shine wa kullu ma bi dammatin duk kalmar da damma ce kadirta fa take daukakuwa take rufu'a fa nasbuhu nasabatta bil fatahi a mata da fataha mudlakan kai tsaye ya ka wani abin shi yake faruwa duk kalmar da za a iya mata rufu'a to in tana neman nasba to a ji a mata nasba da fataha normal duk da wannan karatun ya gaya maka shi amma zai zo ya gaya maka akwai kalmar da za ta iya yin rufu'a din amma ba za ta yi nasba ta iya yin nasba ba eh وكفض الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون منجزم وكفض الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون منجزم وكفض الاسم وكفض الاسم منه بالكسر التزم وكفض الاسم كفرة سونا شيني وصلي كسر سونا kamar ka ce ila muhammadin ko ila zaidin wa kafa da isim minhu a cikin wannan li'irabin bil kasr da kasara kasara ne iltuzim ake lazamta masa suna ana yi masa kasra ne da ita kasrar normal da aka sani saboda haka suna idan yana neman kasra to ana yi masa kisran ne wal fi'l minhu bis sukuni munjazim wal fi'l shi kuma fi'ili munjazim ana yi masa jazma ne minhu a wajen li'irabi bis sukuni da sukuni fi'ili shi yake yin daure a wannan baiti guda ɗaya ya gaya maka wani raban gado da aka yi ne daman da aka raba gadon wasula shi suna sai aka bashi kisra shi kuma fi'ili sai aka bashi jazma shine daure saboda aka yi cewa wa kafdul ismi minhu bil kasrul tazim ana yi kasra ne wa suna wa kafdul ismi minhu bil kasrul tazim ana lazumta wa suna ne kafara shine wa kafadul ismi kafara ta suna minhu bil kasri ultuzim ana lazumta masa kasra ne shi suna yana yin kisra wal fi'l minhu shi kuma fi'l minhu a cikin waɗannan abubuwan da ake musu li'irabi munjazim ana masa jazma ne bis sukun da sukuni lakin kahin datil li nasbihin kasar wa ghayru masrufin bi fathatin yujr yujr a lakin kahindacin linasbihin kasar wa gairu masrufin bi fathatin wajar yujar lakin to dama a gaba a farko ya ce maka duk sunan da wa kullu ma bi zammacin ka dirtafa duk sunan za a yi masa zama da rufu'a fa nasbuhu bil fathati bil fathi mutlaqan yaka in yana neman nasba to fataha za a masa to zai gaya maka amma ho ba wai duka ba ba wai duk sunan da zaka yi masa rufu'a ne zaka masa fata ba lakin ka hindacin sai dai sunan da suke irin su hindacin shine jam'i muannasi salimi li nasbihin kasar in kasar kai masa kisra li nasbihi da nasabarsa duk sunan da ya zanto muannasi salimi to in yana neman in yana neman nasba to kasara ake masa shine kamar innal muslimina sai a ce wal muslimati wannan ti din da ka gani fataha ce shine lakin kashin datin shi duk sunan da ya zanto jami'i ne mu'annasi salimi to baya yin fataha shi kuma wa gairu masrufin wa gairu masrufin sunan da kuma baya sarrafuwa shine ismul la yansarifu bi fatahatin yujar yujar ana masa jarra ne bi fatahatin da da fataha duk sunan da ya zanto jami'i ne wannan ismul la yansarifu ne ismun layan sarifu irin su ila ibrahima to shi kuma in yana neman fataha in yana neman kisra to fataha ake masa wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bi hasfi harfi illatin kama ulim wa kullu fi'lin dukkanin wani fi'ili kana mu'tallan da ya kasance fi'ili na mu'talli ma'ana mai illa juzim kai masa jazma bi harfi harfi illatin ta hanyar shafe harafin illarsa kama ulim kamar yadda aka sani kamar yadda ka sani wa kullu fi'lin dukkanin fi'ili kana mu'tallan wanda ya kasance mai illa a fi'ili mai illa dai shine wanda muke ta faɗa shine fi'ili ya kare da alifi ko waw koya shi ake kira mu'talli shi wanda sune wanda ake cewa awaya to duk fi'ilin da ya kare da harafin illa shine da muke tawara da misali irin su ya da'u irin su ya gazu ko kuma wanda ya kare da alifi irin su ya kasha irin wanda yake karewa da ya kuma irin su yarmi irin su yahami shine wa kullu fi'ili dukkan wani fi'ili kana mu'talla da ya kasance mu'talli mai illa juzim bi harf bi harf bi harf harfi illati ai masa jazma ta hanyar shafa harafin illar kama ulim kamar yadda aka sani yada'u in za ka yi masa ɗauri sai ka ce lam yada'u shi yasa can man wanda take yin ɗauri sai ka ji kuɗaɗe ya ce wa man yada'u ma Allah ya ilaha na kara yaksha da ya ƙare da alifi in za ka masa ɗauri sai ka ce wa man yaksha ko ka ce wa lam yaksha wanda ya ƙare yarmi da ya ƙare da ya in za ka masa ɗauri sai ka ce lam yarmi ko kuma can da ya da lamma sai ka ce kallalan ma ya kazi wannan kallalan ma ya kazi ba ce ya kazi ba to wannan shi ne abin da yake nufi wal mu'rabatu bil hurufi arba'un wa hayal musanna wa zukurun tajma'u to anan ya gama maka da fi'ilai ko a ce kalmomin da ake musu li'irabi ta hanyar caccanzawar wasulansu zai zo kuma ya maka magana akan wanda ake musu li'irabi da harufa wal mu'rabatu bil hurufi abubuwan da ake musu li'irabi bil hurufi da harufa arba'un abubuwa ne guda hudu wahayal musanna shine musanna shine tasniya shine musanna duk sunan da ya zama guda biyu in ka ce ja'a muhammadun kaga mufradi ne in zaka mai da su guda biyu sai ka ce ja'a muhammadani to tun da kame da shi tasniya to li'irabinsa da harafi ne to wannan alifin shine shine rufuwarsa shine wahayal musanna wa zukurun tajma'u da kuma zami wa zukurun da mazaje tajma'u da ake musu jami'i jam'an sahihan jami'i wanda yake lafiyayye shine jami'il muzakkar salim shine wa zukurun da mazaje tajma'u jam'an sahihan da ake musu jami'i jami'i lafiyayye kal misalil kali kamar misalin da ya gabata menene jam'il muzakkar salim shine irin su in ka ce muslimu kaga musulmi guda daya in zaka mai da su jam'il muzakkar salim sai ka ce muslimuna to waw din shine rufu'a irin su kafiru kafiri guda daya in zaka mai da jam'il muzakkar salim sai ka ce kafiruna to shi ne to shi kuma in zaka masa irabi shi ma ana masa irabi ne da wasali sai ka ce ja'al muslimuna waudin shine rufu'a in zaka masa fataha sai ka ce innal muslimina yarin ita ce fataha in zaka masa kisra sai ka ce bil muslimina anan yadin shine kisra din shine abin da ke wa kamsatul asma asma'i wal af'ali wal kamsatul asma'i suma asma'ul kamsa wal kamsatul asma'i wal af'ali da kuma af'alul kamsa wal kamsatul asma su asma'ul kamsa su ne irin su abuka irin su hamuka su fuka su zumale to duk fi'ilin da yake a irin wannan tsarin to shi ma li'irabin sa wasali wannan harafi ne yake canzawa in zaka masa rufu'a sai ka ce ja'a abuka waudin sai ya zama rufu'a in za ka masa fataha sai ka ce inna abaka sai wani ɗin in za ka masa kisra sai ka ce bi abika kamar da in ce ta bada misali can suka ce ila abina ila abina shine wal af'ali da kuma af'alul kamsa sune irin su yaf'aluna taf'aluna su ma li'irabun su da harafi ne yaf'aluna nu'ara ita ce rufu'a satin da fi'ili mudari'i ne idan zaka masa rufu'a rufu'a nu'ara tabbatuwar nu'ara shine rufu'arsa in zaka masa rufu'a kuma in zaka mar fataha kuma sai ka share nu'ara sai ka ce hatta yaf'alu shine wal kamsatul asma'i wal af'ali asma'ul kamsa da af'alul kamsa dukkanin su lirabun su wasali ne yake canzawa amma musanna fali raf'ihi alif ورفبه وجره برياء رف to karatun da muka yi a gaba to anan kuma zai maka ƙarin bayani zai sace warware ma karatun amma musanna shi sunan da ya zamto musanna shine tasniya faliraf'ihi alif al alifu faliraf'ihi alif al'alifu alifi falirafihi ga rufu'arsa duk sunan da ya zamto tasmiya guda biyu in zai rufu'a to alifi ne shine ammal musanna amma shi ammal musanni amma sunan da aka biyin tashi falirafihi alif rufu'arsa alifi ne wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'uri wa nasbuhu nasabarsa wa jarruhu da jarrasa bil ya da ya ne urib aka sani me yake nufi da wannan baitin yace ammal musanna shi musanna shine musanni sunan da aka biyin tashi falirafihi alif rufu'arsa alifi ne shine kare da ba da misali zaka cewa jaa akuka waw din a amal musanna fa li rafihi alif oh yawa sunan da aka mai da shi tasniya rufu'a sa alifi ne kamar kace jaa muhammadani alifin nan shine rufu'a da jaa take da kamar kace qala rajulani kaga qala dukkan gaban ta rufu'a yake ko qala lahu amma tunda nan tasniya ne kace qala rajulani shine amal musanna fa li rafihi alif duk sunan da kame da shi biyu to yana neman rufu a alifi ne wa nasbihi nasabata kuma wa jarrihi da jarrasa bil ya da ya ne urif da aka sani in zai zama mai mai jarra wa nasbihi sai ka ce inna rajulaini inna rajulaini to ya din shine nasabarsa wa jarrihi hakan nan jarrasa ma jarrasa sai ka ce birajulaini urif to a haka aka san shi wa kalamu sannal jam'u fi nasbi fi nasbin wajar wa raf'ihi bil wawi marrat wastaqar ah eh a jam'an sahihan ka misalil kali ko sunan da aka zamto jam'i sahihi ka misalil kali kamar misalin da ya gabata وقمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الألف ونسبه وجره بالألف وكالمثنى هكا ننسونا لذمتو مثنى وكالمثنى سونا لذمتو مثنى shine wanda aka mai da shi tasniya shine kawai irin su zaidani ko rajulani aljam'u hakan nan sunan da aka mai da shi mai jami'i fi nasbin wajar lokacin da yake neman nasba da lokacin da yake neman jarra to shi ma ana yin sa da ya ne wakal musanna sunan da yake musanna shine kamar kace inna rajulaini aljam'u hakan nan sunan da ya zamto jami'i kamar kace muslimuna sai kace innal muslimina kaga da tasniya da jami'i fi nasbin lokacin da za a yi musu nasba wajar da lokacin da za a yi musu jarra duka da ya ne in ka samu jami'i wannan musanna sai ka ce ra'aitu rajulaini marartu bi rajulaini kaga da nasbarsa da fat da kisrarsa duka ya ne aljamu shi ma jami'i muzakkari salim haka ne sai ka ce ja al muslimuna kaga rufu'a sai ka ce innal muslimina kaga ya ta zama fataha bil muslimina ya ta zama kisra kisa ce wakal musannal jam'u fi nasbin wajar musanna musanni ina cewa musanna musanni sunan da aka biyin tashi da kuma jami'i muzakkari salimi fi nasbin wajar cikin nasbarsa da jarrasa duka da ya ne wa raf'uhu bil wawi shi kuma jami'i muzakkari salimi wa raf'uhu ruf'asa bil wawi da waw ne marra wannan karatun ya riga da ya gabata wastakar kuma ya tabbata wal kamsatul asma ka hazal jam'i fi raf'in wa qasdin wansiban nabil ali wal kamsatul asma hakan nan asmaul kamsa shine irin su abuka wa kamsatul asma su asmaul kamsa rufu asu da wauni shine wa kamsatul asma hakan nan asmaul kamsa ka hadal jami'i kamar irin su wannan jami'i shine jami'i muzakkari salimi fi raf'in wa qasdin lokacin da suke da rufu'a da kafara wansiban nabil alif to kai musu nasaba da alifi sunan asma'ul kamsa sune kamar irin su abuka to in yana neman rufu'a sai a masa rufu'a da wau sai ka ce ja abuka shi ma wannan shine kamsatul asma ka hazal jami'i kamar wannan jami'i shi ma jami'i muzakkari salimi sai ka ce ja al muslimuna to kaga shi ma wau shine rufu'arsa yace fi raf'in a cikin rufa wa kafdin sannan kuma kafararsa kuma ana yin ta ne da ya kafararsa ana yin ta ne da ya shi wanne kenan shi jam'i kenan muzakkari salimi sai ka ce bil muslimina shine fi rafqin wa kafdin wansiban na bil alif shi kuma sunan da ya zamto asma'ul kamsa wansiban kai masa nasaba bil alif da alifi abuka in za ka masa zai ka ce inna abaka eh wal kamsatul af'ali rufqaha urif bi nuniha wa fi siwa hutanhazi wa kamsatul af'ali su kuma af'alul kamsa rafquha rufu'a su urif an santa ne bi nuniha da nuninta af'alul kamsa su ne irin su yaf'aluna to raf'uha urif bi nuniha rufu'a su shine nu'ara su yaf'aluna rufu'a na ita ce nu'ara ay nu'aran na ita ce rufu'a wa fi siwahu idan za ka yi masa wani abin da ba rufu'a ba kuma dan hazif sai ka share nu'aran menene wa fi siwahu in za ka masa shine in za ka yi musu nasba sai ka ce hatta ya zahabu kaga ka share haka in za ka yi musu in za ka yi musu ɗauri sai ka ce lam ya zahabu ko lam taf'alu shi yasa ce maka wal kamsatul af'al su waɗannan af'al kamsa raf'uha urif bi nuniha rufu'a su an santa da nuni wa fi siwahu duk abin da zaka yi wa af'al kamsa ba rufu'a ba tan hazif to ka share wannan nu'arar wallahu ta'ala a'lamu